أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا لا رباه tara ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiyan annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya a yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yadda muka tsaya idan ba mu manta ba jiya mun karanta ayan ƙarshe cikin suratu ali imran ayan da Allah ubangiji yake cewa ya ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku wanda kuka yi imani isbiru wa sabiru ku yi hakuri kuma bayan kun yi hakuri wa sabiru wato ku ku dada hakuri akan hakuri ku dage wa rabidu sannan kuma ku ku kiyaye dokokin Allah ku yi turke makanku a gurin da Allah ubangiji ya ce muku ku tsaya shine abin da wani yake ce wai kifa inda amrihi wa nahyihi ya tsaya a yanda aka umurce shi ya tsaya kuma a yanda aka hane shi wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun idan kun ji tsoron Allah lallai za ku samu rabauta a duniya da lahira a yau za mu shiga cikin sabuwar sura suratul nisa'i wadda insha Allah muna roƙon Allah Allah ubangiji ya bamu ikon karantowa daidai da kuma fassarowa daidai albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء مدنية وآلعة وكمس وثمانون آية سورة النساء مدنية وآلعة وكمس وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا wannan sura an saukar da ita a Madina tana da ayoyi 176 tana daga cikin surori wanda suka fi tsawo bayan Ali Imran da Bakara Bakara ita ce suran da tafi kowanne tsawo tana da aya 285 ita kuma Ali Imran tana da aya 200 wannan kuma tana da aya 176 ɗari da saba'in da shida a hafsu a warshu ɗari da saba'in da biyar a wannan sura tana karantar da abubuwa da dama idan muka lura suran da ya gabata wadda muka karanta suratu suratu suratu ali imran a farkon suran Allah ubangiji yayi kira ne zuwa ga a gaskata uluhiyarsa sannan kuma a gaskata annabawansa sannan a gaskata littattafan da ya saukar ma annabawa ƙarshen suran na Alu Imran ta yi magana a kan mutum ya tsaya da gaskiya tsakaninsa da Ubangiji, kuma ya yi haƙuri a kan abin da Ubangiji Allah ta'ala ya ɗaura masa, ya yi biyayya ma annabawa, ya yi biyayya ma umarnin Allah babba ko karami kuma ya tsaya a iyakokin Allah shine ya ayyuha allazina amanu biru wa sabiru wa rabitu wattaqullah ay hakuri bayan an yi hakuri a kara hakuri akan hakuri bayan an kara hakuri akan hakuri a jajirce bayan an jajirce kuma a ji tsoron Allah idan an ji tsoron Allah za a samu rabauta suran kuma nisa'i sai ta bude da ita ma magana akan tsoron Allah amma manya-manyan abubuwan da suratul nisa'i take karantarwa kamar yadda ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya hakaito yace ta'arradat li mawdu'il mar'a fa sanat karamataha suratu ali imran ta fiskanci abin da ya shafi ya mace sai ta kiyaye wa ya mace darajanta da alfurmanta bayan haka kuma ta kula da yadda za a ba wa maraya haƙƙinsa a bashi abin da Allah Ubangiji ya ce a bashi na haƙoƙinsa dangane da mahaifinsa ko dangane da mahaifiyarsa ko dangane da wanda ya gada. Na farko abin da ta fara mai da hankali a kai shi ne haƙoƙin mata da haƙoƙi na marayu daban da ma a ce marayu da kuma abin da ya zamo dole akan ausiya wasi wato wanda aka bar masa wasinci na amana idan ba mun tara cikin suratul baqara Allah Ubangiji ya ce kutiba alaikum idza hadara ahdakum al-maut in taraka khaira al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabun haqqan 'ala lil walidayn wal aqrabin haqqan 'ala al-muttaqin faman badalahu min ba'di ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna Allaha sami'un 'alim to wannan sura ta mai da hankali ta yadda yaya ne zai zamo an kiyaye haƙƙin ƴaƴa mata sabila da zamanin jahiliya mace ba ta da daraja a zamanin jahiliya mace ba a ba ta gado a zamanin jahiliya mata gadon su ma ake yi idan mutum misali mahaifinsa ya mutu ya bar mata to he ya mallake dukiyar mahaifinsu gaba ɗaya shi kaɗansa sannan a cikin matan babansa ma sai ya duba wanne ne karama wanda take da dama dama sai ya mai da ita matarsa addinin musulunci shine ya zo ya fitar da mutane daga cikin wannan kwazazzabo na jahilci ya saka su a cikin farfajiya na imani ya zamanto ya mai da su al'umma da suke wayewa suke da wayewa dan babu waye wanda ya kai wayewa na addini duk waye wanda babu addini a ciki ya zama shirme ya zama hauka to wannan sura tana duba dangane da abin da ya shafi haƙƙin mata da haƙƙin marayu da kuma yadda za a kare wa mace alfurman da Allah ubangiji ya bata sannan wannan sura ta kula wajen warware hukunce-hukunce na gado hukunce-hukunce na gado idan mutum ya mutu ya bar dukiya su waye da waye za su gaji wannan dukiyan wane ne wanda ba za su gaji wannan dukiyan ba sabila da kamar yadda na faɗa mana a baya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya shi yake zuwa ya handama dukiyar marayu ya ci gaba da yin kararinsa da ci gaba da yin abin da ya ga dama da shi to wannan sura ta kula da yadda za a raba gado akan hanya mafi adalci sannan wannan sura ta dauki tanzimul alaqatiz zawjiyya abin da ya shafi tsara alaka na zamantakewan aure wa bayyanat annaha laysat alaqatu jasadin wa innama alaqatun insaniyya ta bayyana cewa alakar aure ba alaka ce kawai ta jiki ba ba alaka ce kawai ta wanda kake aurenta ta biya maka bukata ko ka biya mata bukata ko a ci abinci ko ko a sha ruwa a tufatar ba shi kadai bane alakan aure ya shafi alaka ta insaniya sanin muhimmancin mutum sabila da duk wani mutumin da ka ganshi a duniya to ta hanyar aure ya zo duniya to ta kula da tanzimul alaqati zawjiyya wato tsara alakan da ya shafi zamantakewa na aure kuma wa annal mahara laisa ajaran wala samanan shi sadaki da za a dauka a bawa matar matar da za a aure ta ba wai lada ne na abin da za a wato sadaka da za a yi da ita ba ba wai lada ne na biya maka bukata da za ta yi ba a'a shi sadaki wani abu ne na musamman na kyauta da za ka bayar wa macen da za ka aura don ka faranta mata rai dan yayi bayani akan yadda sadaki yake da kuma yadda za a gabatar da sadaki da sauransu ya ɗauko abubuwa mai yawa wadda insha Allah idan muka shiga wannan sura za mu ji su ɗaya bayan ɗaya an ambaci suran da suratul nisa'i sabila da mafi yawan abin da ya zo a cikin suran abubuwa ne da suna da alaka da mata suna da alaka da mata shi yasa aka ambaci suran da suratul nisa'i ta fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wannan tsoron Allah kullum ubangiji yana nanata shi sabila da tsoron Allah shine hanya na tsira rashin tsoron Allah shi zai sa ka saba ma Allah tsoron Allah shi zai sa ka kiyaye dokokin Allah a cikin hadisin Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun faman ittaqa shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الهمة يوشك أن يرتع فيه halal a bayyane yake haram ma a bayyane yake tsakanin su da akwai umurun mushtabihatun wasu al'amura masu rikitarwa amma wa man ittaqa shubhat wanda ya kiyaye abubuwan da suke rikitarwa din nan faqad istabra'a li dinihi wa irdihi hakika ya kubuta da shi da addinin sa da mutuncin sa wa man waqa'a fi shubahati wanda ya fada a cikin shubha abinda Allah ya hana faqad waqa'a fil harami hakika ya fada a cikin haramun saboda haka kiyaye dokokin Allah da biyayya ma Allah shine abin da ake nufi da tsoron Allah tunda duk da cewa tsoron Allah matsayi matsayi ne mataki mataki ne kowa da irin tsoron da yake ji amma Allah ubangiji kullun yana faɗa wa yuhazzirukum Allahu nafsa wa yuhazzirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku da zatin sa ku ji tsoron Allah idan kun ji tsoron Allah ba za ku afka ma dokokin Allah ba kuma ba za ku saba ma abin da Allah ubangiji ya ce ku yi ba Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku malamai suka ce malaman ulumul qur'an suka ce duk ayar da kaji an ce ya ayyuhan nasu to ba ana ba aya bace wato wadda take bayani akan mu'minai sai dai akwai nasu kuma da Allah ubangiji yake faɗi yake nufin mu'minai da shi akwai ayar da kuma Allah yake nufin muna wato in aka ce nasu ana nufin umumi ne gabaki daya akwai kuma wato umumun urida bihi al-khusus akwai khususun urida bihi al-umum akwai wanda ake kance ana nufin kowa da kowa ne a can suratul baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ubudu rabbakum ku yadda da cewa Allah shi kadai ne alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku wal ladina min qablikum da wanda suke gabaninku har yanzu akwai nasu gabanin nan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada har dai zamu ga akwai nasu ma wanda ana nufin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama to Allah yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin daga rai kwaya daya rai kwaya daya ne shine ran annabi adam wa khalaqa minha zawjaha sannan Allah ya halitta ma wannan ran zawjaha abokiyar zamanta zawjaha matanta a larabci idan an ce zauju duk wani abu da yake kwaya biyu to ana kiransa zauju kowane abu ne inda biyu biyu ne ana kiransa zauju shi yasa wasu daga cikin masana larabci suke cewa kuskure ne kana ce zaujatu ma babu wani zaujatu a larabci sai dai zauju namiji zauju mace ma zaujatu an Aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga Aisha zaujin nabi matar annabi namiji zauju mace ma zauju zauju shine duk wani abin da aka hada shi ya zama biyu shine ake kiransa zauju to Allah ubangiji yace wato shi ne ya halicci mutum min nafsin wahida daga rai kwaya daya wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halitta ma wannan ran zawjaha abokiyar gwaninta wa basta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga cikin waɗannan rayuka kwaya biyu ya yaɗa rijalan kaseeran mazaje da yawa wa nisaan da mataye da yawa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham Allah ya ce ku ji tsoron Allah kaga Allah ubangiji ya karfafa maganar tsoron Allah sabila da a aya kwaya daya Allah ya ambaci tsoronsa sau biyu a farko ya ce ya ayyuha nasu taqu rabbakum sannan a karshe ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke roƙo dan shi ku ce don Allah don Allah amin kaza to Allah yace ku ji tsoron wannan ubangijin wanda yana da alfarman da in za ku yi roƙi wani abu kukan ce a muku don Allah wal arham sannan kuna roƙo don zumunta duk da cewa malaman tafsiri sun yi bayani biye a nan wasu sun ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙo da shi ku ce don Allah wal arham ko ku yi roƙo da zumunta ku ce don zumunta wasu kuma sun ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙo da shi wal arham sannan ku ji tsoron zumunta ku kiyaye zumunta shine ma'ana wattaqul arham ku kiyaye zumunta inna allaha kana alaikum raqiba Allah ubangiji yana kiwon ku yana ganin ku ya san duk abin da kuke yi to anan Allah ubangiji da yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kamar yadda na faɗa mana a baya annabi adam shine farkon wanda Allah ubangiji ya halitta cikin banul bashar shi ya fara halitta lokacin da Allah ubangiji ya ishe mu abin da muka karanta cikin suratul baqara dangane da halittar annabi Adam din alaihi salam wa iz kunna lil malaikati inni wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adam asma'a kullaha Allah ubangiji da ya nufi halitta annabi Adam yace wa mala'iku zan saka wani khalifa a doron duniya wanda zai zamo ne mai ne sai suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha za ka saka mai barna wanda wa yusfiku dima'a zai zubar da jini bayan ga mu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka muna maka tasbihi muna maka takbisi ba mu saba maka Allah yake inni a'lamu ma la ta'lamun ni din nan na san abin da ba ku sani ba to annabi adamu lokacin da Allah ubangiji ya halitta shi bayan ya dau lokaci ba a hura masa rai ba sai daga baya aka hura masa rai dan aka ce lokacin da annabi Adamu Allah ya gina shi shedan tun yana al'azazi kamar yadda wasu malaman tarihi suka faɗa dan suka ce kafin ya zama Iblis sunansa al'azazi bayan ya zama Iblis sai ya zama ash-shaytanu ash-shaytanu kuma daga ash-shaytanu ne Iblis kuma daga wato ilbas ne wato kawo rikitarwa da rudani da sauransu amma ainihinsa babban bawan Allah ne mai bautan Allah an ce a farfajiyar duniya babu a gurin da bai bauta ma Allah ba bayan ya koma sama shi aljani ne shi sai dan ba ba, ba mala'ika bane aljani ne da nassan alqur'ani illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih sai iblis wanda ya zamo daga aljanu sai butulce daga daga al'amarin ubangijinsa idan muka sake duba wani aya domin ya tabbatar mana da cewa shi aljani din ne ayan da yake cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halicce ni da wuta shi kuma ka halicce shi da tabo to gashi kuma a wani ayan Allah yana ce wal jan wal wani aya ne Allah ubangiji yake cewa mun halicci aljani daga wuta min marijin min nar ko خلق الجنة من مارج من نار أنا لساء الجني دقوتا فلوكتين إبليس يقوم سيدي يترجى سورة النبي آدم لوكتين بأهورا مصريبا أكتش سيفة سكين آدم da ya fasa cikin shi ne alaman cibiyar nan da ake gani kullum guri ne wanda iblis ya fasa ya yawo a cikin adamu tun daga sama har kasa da kofofin gaɓoɓinsa gaba ɗaya babu yadda bai shiga ba an ce zuciya ne kaɗai bai shiga ba amma sai da yawo a ko'ina haka ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana la yajri fi ibn adam majra dam shaytan yana gudana a jikin dan adam kamar a magudanan jini yakan iya shiga ko'ina ya gudana a cikin jikin dan adam guri ɗaya ne bai iya shiga wannan Allah kadai shine ya koye wannan gurin ya san abin da yake koya a wannan gurin shine abin da yake cikin zuciya ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma taqul sudur Allah shi kadai ya san abin da ido yake na ha'inci kuma Allah shi ya san abin da ido ya wato zuciya ya koyi to bayan nan aka sa a bayan an hura ma annabi Adam rai aka ce mala'iku su masa sujada suka masa sujada aka kai shi aljanna bayan an kai shi aljanna yana bacci da ya farka sai aka cire kashin hakarkarinsa na haguna sai aka halitta Hawwa'u da kashin hakarkarinsa yana farkawa sai ya gama ce kusa da shi sai ce waye wannan kuma sai aka ce an halitta ta ne don ta ɗebe maka kewa sai mika halu zai taba ta sai mala'iku suka ce masa ma ka kare kar ka taba ta hatta tu'addi mahraha sai ka bada sadakinta yace menene sadakinta aka ce masa salli ala annabi kai salati wa annabi Muhammad aka ce yayi salati ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salatin annabi sallallahu alaihi wasallama shine sadakinsa da sayyidatuna Hawwa shine Allah ubangiji yace fa kula minha haythu shi'tuma fala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin fa'adallahuma ash-shaytanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين Allah yace ga aljanna nan na halitta muku ku ci duk abin da kuka ga dama ai ku shi kuma ragadan amma wala taqrabu hadhihi ash-shajara kar ku kusanci wannan bishiya sai ku zamo daga cikin wanda kuka zalunci kanku shaytan yazo yayi ta musu rantsuwa ya musu ƙarya fa adallahum ash-shaytan anha fa akhrajahum mimma kana fi shaytan yazo ya ya kaskantar da su yayi ta kai komo yayi ta kai komo sai da ya gamsar da zuciyan Hawwa'u akan cewa wannan bishiya bishiya ne na mulki wanda zai sa su dawwama a cikin aljanna sai suka ci wannan bishiya dan haka Allah ubangiji ya fito da su yace ba'dukum li ba'din adu da kowace shedan din ku zama abokan gaban juna shedan babu wanda yake gaba da shi kamar ƴaƴan annabi adam kuma su ma ƴaƴan annabi adam ba su da abokin gaba kamar shedan sabila da shedan shi ya sako da su daga aljanna lokacin da suka sako duniya annabi adam aka ce ya samu kansa a wani waje sunan wajen jordan sai da tunan hawa'u ta samu kanta a indiya sai a gurin da suka fara haduwa a farfajiyar duniya shine Arafa in ji wasu malaman tarihi suka ce shi yasa aka kira gurin da Arafa sanayya sanayya sabila da alarabci idan aka ce Arafa ya sani min at-ta'aruf لتعارفوا إن أكرم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتعارفوا دومين كسنجونا كسامو سنيا إن أكرمكم عند الله أتقاكم to shine ubangiji yake faɗa mana shine ya halitti wato ya ayyuhal ladina amanu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya halitte ku daga rai kwaya daya wa khalaqa minha zawjaha ya halitta ma wannan ran mijinta wato abokiyar gwaninta wa basta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa ya yada maza da yawa da mata ta karkashin wannan tsatsotsin kwaya biyu ko ko wannan tsatsotsin kwaya daya wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roka ku ce don Allah don Allah don Allah wal arham kuma ku ji tsoron wato zumunta ko ku kiyaye zumunta ko ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙo dan shi kuma kuke roƙo dan zumunta sabila da balarabe wani lokaci yakan ce amin dan zumunta amin dan zumunta mutuna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo fatu makkata shekarar fatu makkata da manzon Allah ya tara kafirai a gabansa da mushrikan makka yace ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke da san zan yi da ku sai suka ce zumunta ka duba zumunta akun karimun wa ibnu akhin karim dan uwa mai girma dan dan uwa mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zan faɗa muku irin abin da dan uwa na Yusuf ya faɗa ma ɗan uwansa yace musu la tasriba alaikum al-yawm izhabu fa antum tulaqa ku tafi na yace muku ba dan kama ku da laifin komai ba to wasu malamai suka ce idan har Allah ta'ala zai ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron ubangijin da kuke roko dan shi kuma kuke roko dan zumunta idan dai har zaka ce amin dan zumunta to me zai hana ka ce a maka dan manzon Allah aka ce babu sabila da zumunta halitta ne Allah ubangiji yace shi da kansa yace a cikin hadisul qudsi zumunta halitta ce ni na halitta kuma na tsaga mata suna daga cikin sunaye na wa shaqaqtu laha isman min asma'i sunanta rahim ni kuma rahim duk wanda ya sadar da ita dan sadar da shi duk wanda ya yanke ta zan yanke masa to idan zumunta halitta ce za a ce a mana dan zumunta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai a yi dan shi ya kai a roƙa dan shi dan ya koyar a roƙa dan shi din cikin hadisai mabambanta wanda mun karanta su da yawa a baya ya koyar da sahabinsa da ririyul basar wanda yake fama da rashin gani na na makanta ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ina koka maka lalura na rashin gani ka roka min Allah Allah ubangiji ya yaye min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka hakura Allah zai baka aljanna yace ya rasulullah a roka min aljanna idan ma a roka min ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai alula yayi alula annabi yace kai na fila raka'a biyayi annabi ya koyar da shi wannan addu'an Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya nabiyyir rahmati inni atawajjahu bika ila rabbi addu'an shine ya wato ya Allah ina roƙonka kuma ina fuskantar ka da annabi Muhammadu annabiyar rahma ya annabin rahma annabi Muhammadu na fuskanci Allah da kai Allah ubangiji ya yaye min makanta na sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace zamani bai yi tsawo ba sai ga makawan nan ya fito kaman bai taba yin rashin gani ba shi yasa usman ibn hunayf da aka tambaye shi akan addu'an biyan bukata wanda idan kai addu'a da wannan addu'an kada an Allah zai biya maka bukatan ka sai koyar da wannan addu'an na tawassuli Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي سيك أم بكاتك كتير بكاتنا كذا دا كذا دا كذا دا كذا هكذا الله أبنجي زي بيامك بكاتك الله يجيامنا بكاتم تو إذن ده هرزا أروجي الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أروجي الله دين أشيء أيمن دون الله كما أروقا أشيء دون من الله صلى الله عليه وسلم ولن بي زملي فيه tunda ba a taɓa ganin wurin da Allah ya raba kansa da manzon Allah ba wa adi'u Allah wa adi'u rasul ar-rasul Allah wa rasuluhu yazo da yawa a Qur'ani Allah wa rasuluhu yazo Allah wa rasulihi du yazo man yuti'u ar-rasula faqad ata Allah wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin ga sunan da yawa a cikin alqur'ani shine wa rafa'na laka zikrak كما يلي يدو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورفعنا لك ذكرك يتي ما أننت شيني ألا ياتي ما النبي ما ذكرت إلا ذكرت معي دو أين لأتك الله تسي أنت محمد الله محمد الله محمد واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ألا أبيدي ينا كيوانكو ألا ياسن دك أبن فكيه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون akwai mala'ikun da suna kiwon ku sune jakadun da Allah ya turo wakilan Allah domin su dauki abin da mutum ya aikata kyakkyawa su rubuta shi su rinka masa ladan goma abin da mutum ya aikata mummuna kuma a rubuta masa kwaya ɗaya ba za a ninninka ba kwaya ɗayan ma ba za a rubuta ba sai an ba shi awa shida in bai tuba ba sai a ce to a rubuta abin da ya aikata kwaya ɗaya shine ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu gurin da zaka yi magana face sai akwai mala'ika raqibu da mala'ika atid suna nan idan ka aikata mai kyau raqibu ya rubuta in ka aikata ladan aikin lada mai kyau kwaya dai sai a rubanya maka zuwa goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha idan ka aikata mummuna kwaya daya idan atidu yazo zai rubuta sai raqibu ya ce a saurara masa ko zai tuba to ba za a rubuta maka wannan laifin ba har sai wato awa shida yayi idan baka tuba ba sai a rubuta maka zunubi kwaya daya Allah ubangiji baya rubanya zunubi lada ne Allah yake rubanyawa amma zunubi kwaya dayan za a rubuta maka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wailul liman ghalabat ihdahu asrahu azaba ya tabbata ga mutumin da kwaya daddayansa suka rinjayi kwaya goma goman sa idan ka aikata laifi to zunubi ɗaya za a rubuta maka amma idan ka aikata wato aikin lada da a rubuta maka lada ne kwaya goma to yanzu a ce misali a rana ka aikata aikin lada kwaya goma ka saba ma Allah wato ka aikata zunubi kwaya goma idan baka duba zaka ga aikin ladanka nan an rubanya maka shi zuwa ɗari zunubanka kuma kwaya goma ne to yaya za a yi ka zauna har zunubanka su ladanka yawa sai za ka ce wailul liman ghalabat ihdahu asharahu azaba ya tabbata ga mutumin da kwaya ɗai ɗai ɗinsa suka rinjayi kwaya goma goman sa inna allaha kana alaikum raqiban Allah ubangiji yana kiwon ku yana ganin duk abin da kuke aikatawa nan raqib wato daga nan ne sufaye suka samo muraqaba muraqaba shine ko da yake kaji cewa Allah ubangiji na tare da kai yana ganin aikin da kake yi shine misalin abin da muka fassara jiya da fadin wato Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo dangane da ayin ya ayyuha allazina amanu zuru wa sabiru wa rabitu yace ana nufin shari'a ne da dariqa da haqiqa muka ce a cikin haqiqa ake samun muraqaba da mushahada muraqaba shine ko da yake kana jin cewa Allah na tare da kai Allah na ganin ka baka jin tsoron bayi Allah kake jin tsoro ba bayi ya cancanta ka ji kunya ba Allah ya cancanta ka ji kunya Allah da kake gani wato wanda ke tunanin Allah ya yi nisa baya ganin sa rashin samun muraqaba ne da rashin samun shuhudin Allah cikin bayin Allah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba na'am
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الكبيس بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا الله تعالى يتي wa atul yatame ku ba marayu amwalahum dukiyoyinsu Allah ubangiji yana yawan tsawatarwa akan haƙƙin maraya mu duba cikin suratul baqara wa yas'alunaka 'anil yatame suna tambayar ka dangane da marayu Allah ubangiji yace a kul islahu lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha'a Allahu la'anatakum Allah yace ɗan uwanku ne ai marayu su ne wato idan aka ce maraya shi ne wadda mahaifinsa ya rasu yana shekarun yaranta bai kai balaga ba shi ne maraya a larabci idan an ce al-yatim abu ɗaya kenan in aka ce hada yatimun wannan abu kwaya ɗaya kenan al-yatim kuma a mustalah na shari'a shine wadda babansa ya rasu yana ɗan ƙarami to Allah ubangiji yana yawan tsawatarwa akan haƙƙin maraya wa yas'alunaka 'anil yatami qul islahu lahum khair Allah yace ku kyautata musu ku dadada musu shine alkhair wa in tukhalidun idan kun yi mukhalada da dukiyansu wato kun yi mukhalada da su ba tare da kun barnata dukiyansu ko kun lalata ba ko ku kun hada abunsu da naku fa iswanukum yan uwanku ne wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslimin Allah ya san mutumin da mai gyara ne kuma Allah Ubangiji ya san mutumin da mai barna ne Allah ya san mai gyara daga mai barna walau sha Allahu la'anatakum to kazalika anan Allah Ubangiji ya sa wata da yake wa atul yatami amwalahum ku ba ku ba wa marayu dukiyoyin su wala tatabaddalu al-khabitha bit tayyib kada ku caccanja wato wato mummuna da kyakkyawa anan malaman tafsiri suka ce wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ana nufin kada ka dauki dukiyanka na halal da Allah ubangiji ya halatta maka sannan ka dauko dukiyan maraya wanda Allah ya haramta maka ka cudanya cikin dukiyanka wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib kada ku musanya mummuna da kyakkyawa ma'ana ku dauko dukiyan maraya ku musanya masa wato ku cudanya shi ku ci dukiyan maraya Allah ubangiji ya halatta wasu kuma suka ce wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib ma'ana kada ku dauko dukiyan maraya ku saka shi cikin dukiyan ku ba tare da kun dauki haƙƙin maraya kun bashi ba wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku dauki dukiyan ku ku hada cikin dukiyan su ba Allah ubangiji yana haramtawa bane qata'an a'a Allah ubangiji yana hazzara ka ne dangane da hatsarin da yake cikin abin da ya shafi haƙƙin maraya yana tsawatar maka ne a'a Allah ubangiji a can ya ce fa in tukhalidu fa iswanukum idan kun yi mukhalada da su ɗan uwanku ne amma nan da Allah ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku dauko dukiyansu ku hada shi cikin dukiyanku saboda zalunci domin ku diliyar da dukiyan domin ku ha'ince su domin ku cutar da su Allah ubangiji ya hana amma ba laifi bane maraya a dafa masa abinci ka ci abincin da aka dafa wa maraya ba laifi bane misali maraya yana gidanka kana ciyar da shi daga dukiyarsa ga abincinsa nan sai ya zamanto kana kuna kuna kuna menene zan ce sharing din abinci ya ci naka ka ci naka wannan duk ba laifi bane ba abinda Allah ke hanawa ba kenan anan ba Allah yana hana wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum akan kada ku ci abincin su bane ko ku kada ku a dukiyar nasu akwai gwargwadon yanda Allah ubangiji ya nuna mutum zai iya tabawa abinda mutum zai iya tabawa kuma shine bai shige misali kana kula da dabbobinsa idan kuma kana kula da dabbobin sannan kana shan wahala kila idan ma wani kake wannan aikin kana bukatuwa zuwa ga ya biya ka albashin aikin da kake yi to babu laifin zaka iya dubawa kaza wannan aiki na wahala da nake yi wato alal akalli ya zamanto kaza ne zan na dauka cikin dukiyar nan domin na na na na toshe bukatu na nima bisa aikin da nake masa kamar ni ina masa kwadugo ne a'a wannan ba laifi bane ka ɗauko dukiyarsa ne ka haɗa cikin dukiyanka Allah ubangiji ya ce Allah ubangiji ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashidda kada ku kusanci dukiyar maraya ko kusa da dukiyan kada ku je sai dai da abin da ya zama ahsan ahsan din nan shine shi marayan a ciyar da shi daga cikin abin da aka bar masa a tufatar da shi daga cikin abin da aka bar masa idan yana rashin lafiya a mashi magani da abin da aka bar masa amma ba tare da barna ba shine Allah ubangiji yace wala takulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wannan babban laifi ne aka ce dalilin saukan wannan aya shine wani daga cikin wato wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi mijina ya mutu ya bar ni da yara mata guda biyu dan uwan mijina ya rike dukiyan da aka bar nan wato dukiyan dukiyan mai gidana ya hana mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru yace a kira shi da aka kira shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo dab da an saukar masa da wannan aya innahu kana huban kabira ya zama babban zunubi a ce mutum ya dauki dukiyar maraya ya rike ya handame shi kadansa ba tare da an kasafta idan yana da haƙƙi shi ma a ba shi haƙƙinsa ba da yaji innahu kana huban kabira babban laifi ne sai ce to a'a karamin laifi ma ba zan aikata ba ballanta da babban laifi ga dukiyan ku nan ya dauki dukiyan maraya ya mayar masa da dukiyansa to ashe taba dukiyan maraya kabira ce kabira babban laifi ne shine ake nufi da kabira saban Allah ne wadda wato duk da cewa malamai sun yi sabani akan menene kabira wasu sun ce kabira shine ka aikata duk wani laifin da Allah ubangiji ya faɗi na shekararra yana haramta wannan laifin kaman wala taqrabu zina kada ku kusanci zina wala taqrabu malal yatim kada ku kusanci dukiyar maraya wala takulu amwalakum bainakum bil batil ira iran wa'annan duk abin da Allah ya sarraha cikin Qur'ani yace na haramta kaza idan ka aikata wannan abun sunan wannan abun kabira babban laifi nan da ubangiji yace innahu kana huban kabira babban laifi ne ka dauki dukiyar maraya yana daga cikin kaba'ir duk da a wani hadisi an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci kaba'ir ya ce kwaya bakwai ne amma mafi girman alkaba'ir shine shirka ba Allah ta'ala manzon Allah ya ce ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu harakarwa na farko ya ce al-ishraku billahi shirka ma Allah na biyu ya ce uququl walidain saba ma iyaye na uku ya ce at-tawalli yawm az-zahab juya baya ranan yaki wanda ya lissafo su a ciki akwai kalsul musanatil gafilatil mu'minat jifan mace wacce take kamanniya matar aure ka jife ta da kazafin zina duk yana daga cikin alkabair to Allah ubangiji yace innahu kana huban kabira lallai shiga cikin dukiyar maraya da daukan dukiyar maraya ka ta hanyar zalunci innahu kana huban kabira wannan babban laifi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fada masa habbansa atuli atuhibbu an tanina qalbuk wa tudriku hajatak kana son zuciyanka yayi laushi ka riski bukatanka annabi ya ce irhamil miskin ko ko irhamil yatim ka tausaya wa maraya wamsah rasahu ka shafa kan maraya ka lafaka masa shi maraya ajiyan Allah ne kuma Allah ubangiji yana wasiya ne dangane da marayu sabila da kai ma dab kake da ƴaƴanka su zama marayu din dab kake da ƴaƴanka su zama marayu idan ba ka son ƴaƴanka su wulakanta kamar yadda wato wato wato ba ka san ƴaƴanka su wulakanta to ka guji wulakantar da marayun da aka bar su wasiya a hannunka ko aka bar haƙƙin su a hannunka kada ka taba haƙƙin su ka isar da haƙƙin su har zuwa lokacin da addinin musulunci yace wannan lokacin da ka mallaka musu haƙƙin su a bar shi mana na'am
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك عدني ألا تعولون
وإن كبتم ألا تفسدوا في اليتامى فانتهوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن كبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا الله تعالى يتي وإن كبتم إذا كنت تصوروا ألا تكسدوا في اليتامى فذاك آدلتي ومرايوبا fankihu ma saba lakum minan nisa ma'ana Allah ubangiji yana fadin misali an bar maka yara marayu ko ko an bar maka wato kana da wani dan uwa dan uwan naka ya bar yara sannan kuma ya bar mata to wannan matan da dan uwan naka ya bari idan misali dan uwan naka shine yake gaba da kai shari'a ta halatta maka ka auri matarsa to amma Allah ubangiji yace idan ka san ba za ka iya musu adalci ba idan ka san ba za ka iya ba ta haƙƙi yadda ya dace ba da ka walakanta ta ba da ka girmama ta ba kabila da ba kai ka ganta a rana wato ba kai ka ganta kai kace kana so ba kawai dai ka kula da cewa dukiyar marayu ga kuma marayu nan sai ka nufi ta zamanto tana tare da kai a gida ɗaya domin dukiyar ya zamo yana gurinka Allah ubangiji ya ce to wa in kiftin in kun ji tsoro Allah tafsidu fil yatama ba za ku iya adalci wa marayu ba matan da mijinta ya tafi ya barta da dukiya ba za ka iya aurenta domin ka yi zama na mutunci da girmamawa da karramawa kamar yadda addinin musulunci ya tanadar ba a'a za ka aure ta ne iya dan dukiyanta za ka barta ba za ka biya mata bukatunta ba sannan ba za ka ba ta sadaki kamar yadda aka ce a ba ta ba Allah ya ce to babu dudu fa in kuntum Allah tufsidu fil yatami fa inkihu ma taba lakum minan nisa' kada ku auri wannan ku je ku zalunce su sabila da Allah ubangiji ya ce fa ashiruhun bil ma'ruf aw fariquhun bil ma'ruf ku yi mu'amala da su da kyakkyawan ta'ada da kyakkyawan wato zamantakewa ko ku ku rabu da su fa insakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan ko ka rike su kana kyautata musu ko ka rabu da su to Allah ta'ala ce idan dai har ba za ku iya ku rike su kuma ku ba su sadaki kamar yadda ake ba wa macen da ka gani a waje kana so ba kuma ku cika musu bukatunsu ba wai za ku ba za ku zo ku handa madukiyin da ya zamanto wannan na gado na marayun ba Allah ya ce to in ba za ku iya ba kuna tsoron haka fankihu ma saba da minan nisa ku auri wa'inda suka kwanta muku a rai daga cikin mata ga mata burjik a duniya ka je ka duba wadda kake so a masna idan kana da ikon ka auri biyu an halatta maka ka auri biyu wasu lata idan kana ikon ka aure uku ka aure uku an halatta maka waru ba har hudu in kana da iko ka aure hudu malaman tafsiri suka ce anan Allah bai ce wa in kuntum Allah tufsidu fil yatami fankihu ma baba lakum minan nisa'i masna aw thulatha aw ruba'a ba sabila da au a larabci adabi ne wanda take fa'idantar da ikhtiyar ikhtiyar kuma kashi biyu ne akwai ikhtiyaru ibaha akwai wato a wato au al-ibahiyya akwai au al-ikhtiyariyya au al-ibahiyya ita ce wanda take nuni akan wato ya halatta kai abinda za ka iya hada abinda ka shigar da auɗin nan a tsakanin su kamar yadda malaman nahun suke ba da misali suka ce misali kamar ka ce ta'allam al-fiqha aw an-nahwa ka koyi ilimin fiqh ko ka koyi ilimin nahwu kaga za ka iya hada ilimin nahwu da fiqh duka ka karanta Allah bai haramta maka ba amma misali idan ka ce tazawwaj hindan aw ukhtaha ka auri hindu ko ƴar uwan hindu ba zai yi ka auri hindu da ƴan uwanta duka ka hada ba dole sai dai ka zabi kwaya daya wancan na farko da na faɗa mana ita ce au al ibahiyya wannan nabi kuma ita ce au al ikhtiyariyya to aka ce Allah ubangiji bai yi amfani da adafi na au ba sai ya amfani da afafi na wawu wanda yake nuna wato jeruwa da intisaq fankihu ma fabarakum minan nisa'i masna bibbiyu wa sulasa ko uku uku wa ruba'a ko hurhudu aka ce da an ce masna au sulasa au ruba'a to ila zaka iya masna ka auri biyu wa sulasa bayan ka auri biyu ka ƙara auren uku ka hada da biyu ya zama biyar wa ruba'a ka sake auren hudu ka hada da wannan biyar din ya zama nawa ya zama tara duk da cewa malamai sun yi magana akan auren wato akan wannan aya din wasu sun yi magana akan dalilin wannan zai iya sawa a auri mata tara sai suka faɗi dalilansu amma maganansu ba magana bane wanda aka yi ijma'i akai magana ne wanda wato baida baida dalilai wanda suka karfafi maganin daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da suke kawowa a nan din ihtimalatu ne nasu da kuma yadda su suke hanga amma ayan ya nuna masna bibbiyu wasu lata ko ka auri uku uku ko auri uku uku yayi waru ba ko hurhudu wasu ta hanyar wannan ayar sun ce mutum zai iya auren mata goma sha takwas ma sun ce mutum sabila da wato bibbiyun nan bibbiyu sau biyu hudu wasu lata uku uku sau uku nawa tara waru ba a hurhudu sau hudu nawa sha shida wasu suna yin irin wannan amma dai abin da malamai suka fassara shine kuma abin da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shine mace idan wato iya adadin da aka yanke wa mutum ya aura shine hudu iya adadin kenan hudu kaman wato al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kaman a addinin annabi ta kwaya ɗaya ake aura ɗaya ce tak kamar rai a gurin Yahudawa kuma aka ce su an halitta musu auren wato sama da ɗaya in ma mata dubu ne da ka aura ka aura Yahudawa ba a ba su adabi ba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai aka ce hudu kaga hudu ya zama wasa kenan ya zama tsakatsaki wa kadalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ku zama al'umma tsakatsaki da komai naku a tsakiya yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka halatta masa ya auri mata tara sama da tara ma duk wanda annabi ya ganta ya ji ta masa a matsayin matan aure Allah ya ba wa manzon Allah kawai ya rike ta amma shi kadai ne khalisatan laka min dunil mu'minin shi kadai ne Allah ubangiji ya masa wannan in ya gama ci kowace ta kwanta masa ya ji wannan mace ina son ta da aure to Allah ubangiji ya daura masa aure da ita an gama manzon Allah ba irin sauran mutane bane sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Sabit matarsa Zainab ya aure ta suka samu sabani ya kawo karawa manzon Allah annabi yace ka rike matanka ya sake kawo karawa manzon Allah annabi yace ka rike matanka ya kawo karawa manzon Allah yace shi zai ya sake ta yana sake ta kuwa Allah ubangiji yace na bawa manzon Allah falamma kada zaid min ha wa taran zawajnaka ta ce kawai aka daura auren daga gurin ubangiji aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin da zai sa ba za ka fara tunanin shakkiyar manzon Allah kana hada ta da sauran wata shakkiya ba annabi daban ne idan ana magana manzon Allah ba za ka iya ba za ka fara tunanin irin abubuwan awarijinaka irin abubuwan da suke budulto maka na dan adamtaka ka fara tunanin waɗannan abubuwan akan manzon Allah ba shi yasa malamai suka ce idan la mahalata sai ka ce wa manzon Allah basar to sai dai ka ce masa sayyidul bashar li'annahu taghallaba ala bashariyatihi shi sayyidul bashar ne sabila da mene ya fi karfin shari'a ta sallallahu alaihi wa sallam auren ma shi ba ta sha'awa yayi ba aure ne ta jin kai soyayyar matan da manzon Allah ya ce hudiba ilayya min dunyakum salat الطيب والنساء وزينة قرة عين في الصلاة an soyar min abu guda uku a duniya an soyar min da turare an soyar min da mata an saka farin ciki na lokacin da nake sallah aka ce san da annabi yace na yi wa mata ba so bane shahawaniya ta sha'awa soyayya ce ta tausayi da jin kai domin an ga haka cikin mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura matan manzon Allah annabi ya auri mata 25 a wani ruwaya tsakanin matan da suka yi ta kaba wa manzon Allah da matan da ya sake su da matan da bai ma shiga daki da su ba auren ya kare sun kai ashirin da biyar wanda suka yi ta kaba wa manzon Allah su tara ne amma duk mata yanda manzon Allah kwaya ɗaya ce budurwa kwaya ɗaya ce budurwa ita ce dai na Aisha ummul mu'minin sauran duk zaurawa ne mafi yawa zaurawa ne kamar sai da suna Khadija ta girme shi ma shekara goma sha biyar ta bashi ya aure ta kuma ita ce so cikin matayensa babu wanda yake son ta kamar Khadija Khadija bintu Khuwailid wanda malamai sun yi sabani akan wace ce da sayyidatina Khadija da sayyidatina Fatima wace ce a gaba waye tafi daraja da sayyidatina Khadija da sayyidatina Fatima wasu suka ce sayyidatina Fatima ta fi daraja sabila da annabi ya ce ita ce sayyidatun nisa'il alamin wasu sun ce sai da suna Khadija ita ce a gaba amma magana mafi rinjaye sai da suna Fatima ita ce a gaba babu matan da take gaba da sai da suna Fatima to dai Allah ubangiji da yace wa in kuntum Allah tusitu fi yatama idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci wa marayu ba ba za ku yi adalci wa mata yanda za ku aure su wanda mazajen su suka rasu kuma ku kiyaye dukiyarsu ba tare da kun tauyaye musu ko ku kun zalunce su ko ku kun hana musu haƙƙin su ko ku kun takure su ba wai kuna son su ne da gaske ba sabila da dai abin da suke da shi ne na roman gado kuke bibiya Allah ce to in ba za ku iya musu adalci ba fankihu ma qabalakum ku auri wanda suka kwanta muku a rai minan nisa'i daga mata masna bibbiyu wa thulatha ko uku uku wa ruba ko hudu nan da Allah ya ce ma faba lakum yana nuni zuwa ga idan ka gama ce Allah ubangiji ya baka dama ka zabi kalan matan da kake so kar ka auri matan da zaka je zuciyarka baya son ta ka auri kalan ka auri kalan da kake so ka duba duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun kawul mar'atu tun kawul mar'atu li arba'in ko ana auren mace saboda abu guda hudu ana auren mace saboda kenta ana auren mace saboda nasabanta ana auren mace saboda dukiyarta ana auren mace saboda addini annabi ya ce na hore ka da mamociya addini taribat ya daka hannunka sai ya yi riba to amma annabi Allah subhanahu wataala da yake banki ma fa balakum ko auri wanda suka kwanta muku a rai wanda kuka ji kuna son su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya masahabbansa ko ko ya faɗa masahabbansa su kula da kyau wajen auren matan Madina kabila da a matan Madina akwai matan da idan su yana juye yana da hararagar su kada mutum sai ya aura ya je ya ga ba abin da yake tunani a waje ba kenan shi yasa aka halatta mutum ya kalli matan da zai aura zai kalli suranta amma ba wai za ta yi tsirara ya ganta ba ba haka ba zai kalli fiskanta zai kalli hannayenta zai kalli tawayenta ya kalle ta da kyau domin mene kada sai ya aure ta ya je ya ga wani tabo a jikinsa Allah kuma baya son shika abgadul amali da Allah ya salat mafi abinda Allah bai so shine shika saboda haka daban da wannan zamanin idan zaka auri mace ka kula sosai dan a wannan zamanin har auren Facebook ana yi kawai ka ga mace a Facebook ta saka hoto ta yi editing din hoto ta shafa shafa shafe ka je ka auro ta ce ka auro ta ka zo ka ga ba abin da kake tsammani bane daban da wannan zamanin da mutum yanzu yanzu sai kaga ya mai da kansa bature lokaci kadan kaga ya zama fari ko a yi allura ko a sha wani magani to dole ka saka idanka ka kula da gaske gurin matan da zaka aura ka kalli sawayenta ka kalli hannayenta kar ka je ka auro mace tinkan ta fari sol kafafuwan ta bakake irin sai ka zo gida ka ga ashe kafafuwan ta baki ne tinkan ta ne kake gani fari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda maka ya yadda maka ka duba suranta na fiska ka duba hannayenta idan tana zuwa maka da yimar har kasa ne idan dai har ka kai sadaki da ka ce a to wannan yimar din yau kan dai kar a zo da yimar din nan a zo da gyali sabila da mene sabila da kada a yi aure ka je ka ga wani abin da kake ki sannan kuma aure ya zo ya balle Allah ubangiji baya son haka fankihu ma faba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in shakkum Allah ta'dilu idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba malamai suka ce anan Allah cewa yayi fa in shakkum in kuka tsorace kaga wasu suna amfani da wannan ayar domin suna kururuta wato wanda baya da dama baya da ikon yin aure su kururuta shi ya auri mace fiye da ɗaya ko biyu ko uku kaga mutum baya da gida nasa na kansa baya da kwakwaran sana'a wanda zai rike kansa kawai sai kaga ya je ya auro mata uku kuma kowace mata duk shekara ɗaya ta aihu wannan idan ka ɗauki wannan ayar ka mata fassaran wai ita ta saka ka kai wancan auren kai mata gurgu ya fahimta wannan fassaran ga ta ka mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya mashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wanda ya samu dama na sadaki ya yi aure wanda ya samu dama na sadaki alba'a wasu sun yi magana akan menene alba'a suka ce alba'a shine ya samu abin da zai bayar na sadaki ya samu matsugunin da zai tsugunar da ita sannan ya zama akwai abin da yana tunanin na sana'a wanda zai na samu yana ci da ita na shayar da ita yana tufasar da ita dan manzon Allah ya ce za ka ciyar da ita idan ka ci za ka shayar da ita idan ka sha kuma da ka tufasar da ita idan ka tufata kuma za ka kula da rashin lafiyarka to amma yanzu in ji da mai kantu ka ga mutum wani idan matansa biyu ne ko ko idan matansa uku ne to duk wani mai mata da idan yazo sai ya tsokane shi ya masa zaulaya kai yanzu ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza li yunfiqa zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah Allah cewa yayi fa in khiftum Allah ta'dilu in kuka ji tsoro tsoro idan kuka ji kuka yi tunanin ba zan iya adalci ba Allah ya ce to dan ka zauna lafiya kar ka je a kona ka fawahidatan ka auri kwaya daya aw ma malakat aymanukum ko fa abinda hannunku ya mallaka na ku yanji wannan ba su da adadi idan guda dubu ka nemo baka da laifin komai idan dai mata ne ku yanji dubu ka tara su a gidanka to baka da laifin komai to Allah ubangiji ya kara mana san manzon Allah insha Allah gobe zamu daura a yadda zamu maimaita aya din mu mu sake fassarawa sai mu ci gaba daga yadda muka tsaya Allah ubangiji ya biya mana bukatun mu Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi Allah ubangiji ya kara masa lafiya Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cece mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله